لكم بينكم بالبادل واتلوا بها إلى الحكام واتلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والهج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المؤتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والهرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم
الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد الأمة بركة مدكة توا ديدي وانا لوكتي بركة مو دوات رمضان domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan zawiya mai albarka zawiyar maulanmu shakado musa da ke nan bauchi Allah ya ba mu ikon faɗin daidai duk abin da ya zama kuskure daga gare mu Allah ka yafe mana yau insha Allahu 23 ga watan ramadan wanda ya daidai da 24 ga watan Efir 2022 za mu ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda ya daidai 25 ga watan april 2022 wanda za mu ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul bakara kamar yadda aka sani muna wajen ayoyi da suka yi mana bayani musamman game da batun jihadi a musulunci wa'inda wasu daga cikin wa'inda suka jahilci addinin musulunci 'yan zafin kai suka ɗauko ayoyin suka mai da su makamai da dasurka wajen yin ta'addanci makamai da dasurka wajen canzawa addinin musulunci suna wa'inda yau su ne babban matsalar musulunci a doron ƙasa jiya kamar yadda mun gangaro bayani wanda aka samu ɗaya daga cikinsu ya yi maganganu wanda wa'innan maganganun har sun kai ga ɗaya daga cikin makiya annabi daga cikin kirista ya yi sakin baki akan addinin musulunci baki ɗaya amma mun sani an ce idan ka bi na barawo an an bi na mai kaya ko ga lalan mai kaya ke kawo barawo ya yi wani abu to hakika ba komai ke faruwa ba sai bango ne ya tsage wasu wanda suka saka kansu da sunan cewa su malamai ne bayan malamai ne tukunna su musulmai ne su suka ɗauko ayoyi na alkur'ani suka jirkita masa fassara suka ɗauki makamai suka ɓuya a bayan hadafinsu suka isar da biyan bukatunsu to wa'incan kuma su sun jahilci addini daga wajen wa'innan masu ‘yan more roman ɗan adam suka galla sai su ma suka ce to fassarar musulunci haka yake to saboda haka insha Allahu za mu tafi da hannu guda biyu hannunmu na dama zai yi bayani tarwai ga manufan Allah maɗaukakin sarki da manufan addinin musulunci da manufan shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hannunmu na hagu kuma zai kai wato suka da sara da wa'inda suke neman su kai kwarzaba wa shugaban halitta annabi Muhammad ta yanda suke neman su shawwaha mana su bata tsarin da'awar ma'aiki su mai da shi hanyar ta'addanci da neman zubda jini da kuma su kuma wa'inda suke son su yi riko da wa'innan saboda zalunci da gangan su ɗauka su mai da shi shine makami da za su yi hukunci addinin musulunci Allah ya tsare mu baki ɗaya wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم نعم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نعم واقتلوهم حيث سكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
Allah maɗaukacin sarki ya yi mana magana wanda tun jiya muke bayani game da wannan ayoyi Allah ke ce wa qatilu fi sabilillahi lallai ku yi yaƙi ta farkin Ubangiji maɗaukakin sarki amma ku yaƙi alladhina yuqatilunakum wa'inda suke yakanku wannan Allah bai ɗaura wa musulmi haka kawai ka dirfafi wa'inda suke zaman lafiya da musulunci ka ce za ka yaƙe su ba wanda Allah subhanahu wataala ya umarni a yaƙe su su ne wa'inda suka ya zara takwabi domin yaƙan musulunci amma wa'inda ba su shirya yin haka wa musulunci ba ba a yaƙan su domin ba su ɗauko shirin yin rashin zaman lafiya da musulmi ba saka Allah ya ce wa qatilu ku yi yaƙe keniya fi sabilillahi Allah ya ce amma tafarkin Allah alladhina yuqatilunakum wa inda suke yakanku wala ta'tadu Allah ya ce kada ku yi shishigi inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son masu yin shishigi Allah ya ce gaba da ce mana waqtuluhum ku kashe su wanda su suke yakanku haythu saqiftumuhum a dukkanin inda kuka gansu wa akhrijuhum ku fidda su daga gidaddakinsu min haisu akhrajukum ta inda su ma suka fitar da ku daga gidaddakinku wal fitnatu ashaddu min al qatl fitina sharrinta ya fi tsanani akan akan akan yaki yanda za a fitini mutum akan addininsa wala tuqatiluhum inda almasjidil harami hatta yuqatilukum fi kada ku yaƙe su a masallacin harami har sai dan idan su ne suka yaƙe ku a cikin harami din domin waje ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta yin yaƙi a cikin ɗakin Ka'aba ya haramta yin yaƙi a wajen da yake waje ne na alfarma da wasu watanni wanda suke suma na alfarma wanda ayoyi na gaba da su zo su ƙara yin mana bayani akan haka Allah ya taimake mu wala tuqatiluhum inda almasjid alharam hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum amma da za a ce ku buku kiyakan su sai su fake da ɗakin Ka'aba suna yakan ku to idan sun muku wannan kuma ku yake su wannan kazalika jaza'ul kafirin haka yake sakamakon mutane kafirai idan sun yi suma yi musu ake yi Allah ya tsare mu fa inin taho
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
نعم الله يكتوى فإن انتهوا su kansu wa'inda suke yaƙankun suka zara takwabi suke yaƙi da ku musulmi da za a ce in ta hau da su bari su daina yaƙi da ku su koma yin wani abu wanda yake ba yaƙanku ba Allah ya ce wa'in nan ɗin ma fa inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai a ce wasu daga cikin kafirai suka dinga yakan musulmai sannan kuma sai suka zo suka nemi a yi zaman sulhu ko kuma suka zo suka karbi musulunci to duka musulunci zai ɗauke musu wannan matukan cewa ba fin karfin su aka yi ba ko kuma an zo ne an ci su da yaƙi tukunna sai suka ce su yanzu sun musulunta to anan ne ba za a ɗauki maganganunsu ba za a ɗauke su ne a musu hukunci da hukuncin masu yakan musulmi to amma ya zama a ce su ɗin sun zo sun miƙe hannunsu sun janye sun bar yakin sun miƙa wuya to musulunci zai karɓe su wannan shine tsarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba burin musulunci a yi ta kashe juna bane ba burin musulunci a yi ta yakan mutane bane burin musulunci shine a zauna lafiya burin musulunci shine ya zamto ku musulmai kun tsira su ma sun tsira ya zamto kowa da kowa yana zama ne lafiya yana rayuwa yadda yake so saka yaƙi a musulunci he in ya kama dole ake yaƙi a musulunci wanda insha Allahu za mu je mu ji sharuɗan yaƙi a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake cewa idan har suka yi haka ba su daina yaƙan ku ba wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun dalilin yakansu ko da za ku yi shi ne kar ya zamto fitina ta ci gaba da yawo a doron ƙasa abin da yasa Allah ya faɗi cewa wato wa qatilu ma hatta la takuna fitna musulunci shine kadai addini wanda yake tsaye da adalci shine kadai addini wanda yake kokari wajen ya ba mu kowane addini hukuncinsa da ku kula ko da a irin wannan zamanin a irin munan wajenmu kamar yadda muke jin labari za ka ga inyamuri wanda yake ba musulmi ba ya zo cikin musulmi ya yi kasuwanci ya samu abin da ya samu har yana ɗaukan aikin wato musulmi yana ɗaukan su aiki kuma su je su masa aiki ba tare da an duba cewa kuɗin da yake samun nan a cikinmu bane ko wani abu balle ya zamo an kisayar masa da wani waje ko a zalunce shi ko wani abu da gaba a masa saboda tasiri na bi'a na musulmi amma kamar yadda muke jin labarai su a irin wajajen su zaka ga abu ne mai wuya su ga musulmi ba kabilan su ba kuma a gen sannan ya zo wajen su ya ce zai samu wani abu na ci gaban rayuwa to da su dakile shi in ma ba ma in kabilan su ne ma da su masa wato wani makirci da za su ga sun kai karshen shi amma wannan tsari na musulunci ya yarda ku rayu a gari ɗaya da wanda ba musulmi ba amma kowa ya ba ma kowa haƙƙinsa in kuma ana tsari ne na addinin musulunci kowa ya rankwafa wa doka na addinin musulunci wannan ya halatta to shine Allah ke cewa wa yakuna dinu lillahi ku yaƙe su in sun zo sun yaƙe ku to kakku bar su har sai kun tabbatar da addini ya koma addini ne na ubangiji madaukakin sarki shi kaɗansa ma Allah ake bautawa amma fa'inin ta hau su din ma Allah ya ce da da su janye fala udwana illa ala zalimin babu yin gaggawa babu yin shishigi sai ga mutane wa'inda suke su ne azzalimai idan mutum bai zalunce ku ba bai ɗauki makami a kanku ba to ba a yin gaggawa a kansa ba a yin masa shishigi duk wanda ya haka kuma Allah zai ɗauki mataki a kansa ta yaya za mu fahimci irin wannan sallam wanda akwai a Khalid ibn walid wanda shi ma kissansa ya faru ya kashe mutane a lokacin da aka zo yaƙi Khalid ibn al-Walid wani abu ya faru da shi sun je su za su yi yaƙi a tsarin ma'aiki da yaƙinsa da sharuɗansa da suka je suka samu mutanen da su yaƙa mutanen suna saman dutse sai suka ce su sauko su kuma wanda suka sauko sai suka dinga cewa su sun musulunta su sun musulunta shi kuma ya zauna a garin an ce bai ji kiran sallah ba su kuma ba su jima da musulunta ba to wannan sai ya zamto Khalid ibn al-Walid sai ya haura musu ya afka musu wanda ya kai ga ana ce mishi Asadullahi al-Maslul amma ya dauki makami ya dinga kashe su wanda bayan wannan an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka bashi labari ga irin abin da aka yi manzo Allah yana cewa Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid Allah babu ruwana ba da yawon baki na ba ba ni na sa shi ba in har ya aikata kaza to ba ni bane na umarni ya ubangiji kaji kaji kaji mu duba wannan sahabin annabi Muhammad ne kuma shi abin da yake gani a iya ijtihadin sa ba su yi imani ba shi yasa ya dauki mataki kai tsaye domin hukunta su amma Allah subhanahu wataala manzo Allah sai da ya barranta da aikin sahabi wanda yake aiki da umarnin annabi Muhammad idan muka duba a hadisin nan na ɗaya daga cikin sahabbai wanda ɗaya ne daga cikin masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tunanin Usama ibn Zaid wanda an je filin yaƙi ya ga wani arne arnan nan yana tsara a cikin musulmi ya sare wannan ya sare wannan amma duk sahabin da ya nufo shi sai shi ma ya ce ashhadu an la ilaha illallah na musulunta na musulunta amma kuma ana bari sai ci gaba da saran mutane shi yana duba manya yana kashe su shi ma yayi lambo ya zo ya daka mai sara zai sare shi sai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan lamari sahabin nan yayi kaman bai ji ba kawai ya datsa masa wuka ya faɗi ya mutu an koma sahabbai suka ce yau fa wani babban lamari ya faru ya rasulullah ga wani wani ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace akataltahu bada an qala la ilaha illallah ya ce la ila illallahun kai ka kashe shi ya ce ya rasulallah ya faɗa don yana tsoro ne annabi ya ce ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya ce ya rasulallah ya faɗa yana so ya kiyaye jininsa ne don kar a masa wani abu ai shi ma kashe mutane yake manzo Allah ya ce masa fa kaifa taf'alu bi la ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah yaya za kai da la ilaha illallah da ya faɗa in ta zo ranar tashin kiyama tana neman cetonsa ya ce wallahi har sai da na jima ina ni da ban musulunta ba sai bayan wannan yakin ya zama ban yi wannan abin ba saboda yadda manzo Allah yake girmama jini na musulmi da yadda ake kare alfarma na rayuwar dan adam to amma yanzu duka abin ya gurbata ya balbalce ayoyi wanda suke magana akan kafirai mushrikai murtaddai muharabai wa musulunci sai a ɗauko shi a saka akan musulmi mumini kaniti muhsini ayoyin da suke a arnan ma sai an samu wanda yake ya fito da makami zai yake ku amma sai a ɗauko wannan ayan sai a jingina wa musulmi mumini shi yasa da ga an danna musulmi yana la ilaha illallah ana ce masa mushriki ne ƙarya kake ya Allah haka za a yanka wuyan shi da sunan cewa wai ana so a kare musulunci ne ana so a yi jihadi ne ana so a yi kaza ne wanda wannan ba karantarwa annabi Muhammadu bane idan muka bibi rayuwar manzon Allah an samu wa'inda sun yi wa annabi Muhammadu abinda a musulunci ridda ne hukuncin su ma kisa ne kamar irin wanda ya tashi ya kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad i'dil a wani ruwayan kuma yace hadhihi alqisma hadhihi alqisma ma urida biha wajhu Allah yace annabi rabban da kai nan ba dan Allah kai ba ba kai wa Allah daidai ba ya kalli manzon Allah a cikin sahabbai sayyidina Umar ya zara takobi manzon Allah ya ce bashi wani ruwayan kuma sayyidina Khalid ibn al-Walid ne ya zara takobi manzon Allah ya ce masa bashi sannan aka bashi bayan ya tafi aka ce aka ce manzo Allah sallama ya tura karshe manzo Allah cewa sayakhruju min dhibi hadha qaumun yaqra'una alqur'ana wa la yajawizuha najarahum har zuwa karshen hadisi ma'ana dai da annabi ya so aka shi ina dai da aka shi amma ya radda ni amma manzo Allah bai dau mataki akan sa ba mu duba sahabi wanda ake ce masa ba sahabi wanda yake munafiki rasul munafikin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda ya zai na cewa لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل wanda ya je yana faɗi wanda ita kanta wannan kalmar ridda ce a sahabbai wani ya ce ya rasu wallahi aban dama zan je in sare wuyan shi manzo Allah ce so kuke a ce Muhammad yana kashe sahabbansa so kuke annabi yana a ce yana kashe wanda suke zama tare da shi wa'inda suna nan irin wa'innan suna nan daban-daban shi yasa malamai da yawansu ma suke gani mas'alan zidda kashe wanda yake murtaddi mas'ala ce wacce tana da rawa a kayinta matukar ta saba da uslubi na tsarin rayuwa matukar akwai maslaha da ta saba to za a duba wannan maslahar saboda wa'innan abubuwa da ya dinga faruwa a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ba murtaddi ya yi abu guda uku ba abu na farko bayan mutum ya ridda sai ya zamo ya soki annabi muhammadu sukar da ya zamto ya taɓa zatin ma'aiki to wannan ko ya ce ya musulunta ba a kula shi ko kuma bayan mutum ya yi wannan ya riddan sai ya je ya kashe ran musulmi to wannan shi babu saɓani dole za a kashe shi mutum da da'awan ya ridda kuma ya ɗauki makami ya nufi musulmi da shi wannan za a kashe shi babu maganan tuba ko kuma ya zamto ya je ya tona wani sirri na likit na musulmi ya ba da daman yadda za ba a masa sassauci za a ɗauki matashi a kansa domin bai daga cikin wanda suka je yakin badar domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka je yakin badar su ne wanda manzo Allah ahli badrin fakala isna'u ma shi'tum fa inni kad kafartu lakum ma'ana sahabban da suka je yakin badar a ba su aljanna kawai yasa akwai ruwayan khadib ibn abi balta'a wanda shi ma sahabin annabi muhammad ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tafi yaki ya tashi ya rubuta takarda ya ba mu wata mata yace ta sanar da mutanen garin makka annabi zai zo yake su wanda a zahirin wannan da kisa ne ke kansa kuma da munafintar ma'aiki ne amma manzon Allah sallama an shirya za a kashe shi sai na Umar ya daƙumo shi yana cewa annabi kaman izini in kashe shi ce masa ya Umar ba ka san cewa ubangiji madaukakin sarki ya duba zuciyar ma wanda suka je yakin Badar yace ku yi abin da kuka ga dama na gafarta muku ba saka su sahabban annabi sallama mataki mataki ne Allah ka samu cikin wanda samu albarkacin su baki daya albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to wa qatiluhum ku yake su hatta la takuna fitna har kar ya zamto fitina ta wanzu a doron kasa ashe dalilin yakin ba kawai kawai bane ba wai musulunci na jin daɗin ɗaukan takwabi bane a'a a yi ne domin kau da barna a doron kasa wa yakuna dinu lillah sannan kuma na biyu addini ya zamto an yi shi wa Allah ne amma yanzu mutum zai ce la ilaha illallah shi ba ta ƙarya kake yi la ilaha illallah kar ƙarya ne shi ma aka mai takobi Allah ya tsare mu fa in intahu hatta kafiran da za su tsaya da kafircin su amma su janye takobin su na yakan ku da saran ku su daina su nemi zaman lafiya wa in janahu lis-salmi fajna halaha wa tawakkal ala Allah to wannan Allah ya ce fala udwana illa ala zalimin Allah ya haramta ku ɗebi makamai tibi-tibi kuna gagagaga ku je ku samu mutane ba su ji ba ba su gani ba ku ce kun kai musu hari Allah ya hana Allah ya taimake mu na'am
الشهر الهر الشهر الحرام بالشهر الحرام والهرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين
Allah madaukakin sarki dalilin saukan wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya zai je shi yayi umra da annabi ya shirya zai je yin umra sahabbai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamto arnan makka sai suka hana annabi Muhammadu shiga yin umra lokacin a shekara na biyar suka ce manzan Allah ba zai umra ba suka saka abubuwa wanda har ya kai ga cewa manzan Allah tura sayyidina Usman ibn Affan karshe dai sayyidina Usman ya dawo a lokacin suka turo sahabbai aka turo wasu daga ciki lokacin akwai irin su Urwatu ibn Mas'ud bai musulunta ba suka ce masa ya zo shi ya duba masa manzan Allah da jama'ansa wanda lokacin akan sun turo shi ne ya gani ko za su iya yakan annabi Urwatu ibn Mas'ud lokacin bai musu Allah sallam ya shahara wajen nuni koma suka tambaye shi yaya yaya karwansu ya so hum qaumun la yuslimunahu abadan sahabbai da na kalla wasu datirtattun mutane ne ba za su taɓa yarda su ba da annabi da a ransa ɗaya ba za su ba da sai dai in ransu ya kare yace na sami annabi sallallahu alaihi wasallam ko kaki idan ya ja kafin ya waiga wasu ma za su zara takwabi don su ba da tsoro a basu su shafi wannan kakin idan yawu ne annabi ya ja zai tofa kowa zai ɗebo hannunsa in ka shafa yawun za a shafi jikinka don a shafi wannan yawun manzan Allah a shafa a fuska ku duba irin wannan yadda sahabbai suka yi yace idan annabi zai yi alola ruwan alolan za a ɗeba kowa yana shafawa a jikinsa domin ya samu albarkan wannan ruwan yace wallahi laqad ji'tu kisra fi mulkihi wa qaisar fi mulkihi wan najashiyya fi mulkihi وما إن رأيت أحدا يؤذمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد صلى الله عليه وسلم yace abin da nake gaya muku a takaice ku sani ba na wasa ba ne kun san cewa ni din nan dan yawon bude ido ne suka ce eh kun san na je mulkin katangan kisra suka ce eh na je kaisarar rum suka ce eh na je wajen nasara aka najashi aka ce eh yace wallahi in an tara dukkaninsu da mulkin su ban ga wani wanda jama'ansa suke girmama shi kamar yadda sahabban annabi suke girmama annabi Muhammadu ba to wanda yana ci abin da ya sa ya karya gwiwan arna wanda suke shirin yakan manzo Allah suka ce to za a zo a yi sulhu lokacin shekara na shida suka nemi sulhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aka zo aka yi sulhu da manzon Allah to aka yi sulhu sai aka yi zama akan cewa daga cikin sulhun da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai je ya yi umra ba sai dai ya koma gida wata shekara ne za a yi aikin hajji wata shekara suka ce annabi sallama zai zo yi to a lokacin da suka ce annabi zai zo yi wata shekara abin da ke faruwa a wannan lokacin zuwa wata shekara ɗin sai sahabbai suka fara jin tsoro shine na farko gashi za a yi a wata ne na alfarma shahrul haram bi shahrul haram wata ne da ba a yin yaki na uku gashi kuma umran nan za a je ne alhurumatu qisas za a je ne cikin harami wajen da ba a kisa saka babu makabi babu komai dukkanin su sun fita ne da kaya na shirin harami da komai haka aka aka aka nufi hanya to shine sai Allah yake cewa ash-shahrul haram bi shahril haram idan har suka kawo muku hari a watan nan na mai alfarma watan da aka haramta yaƙi wa musulmi kuma kuna da dama ku ɗauki makami ku yaƙe su a watan dai mai alfarma ɗin Allah ya ba ku iko wal hurmatu kisas haka idan suka zo a cikin wajen harami suka ɗauke ku to ita dama harami an halatta yin kisasi an maka kai ramako wannan musulunci ya halatta shi na Allah yake cewa fa mani ita da alaikum duk wanda ya zarciya ya yi shishigi a gare ku fa'tadu alaihi kuma ku yi shishigi a gare shi bi misli ma'tada alaikum gargwadon yanda ya shiryo muku na rashin mutunci kuma ku shirya masa ku ɗauki makami akan abin da shi ma ya shirya ya ɗauke muku wannan musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa idan har wani ya shirya yakansu a wannan wata mai alfarma ko ya shirya yakansu a cikin harami Allah ya ba su iko su ma su yi wannan dama sannan fa mani ita da alaikum wanda ya muku shishigi kuma ku shishigi a gare shi wannan malamai suka ce ayoyin duk suna nuni da cewa ba daidai bane musulmi ya ɗauki makami ya hari wanda ba musulmi ba da sunan shi din kawai zai ɗauki umarni ne ya yaƙe shi haka kawai ba tare da tsarin ubangiji maɗaukakin sarki ba dalili annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da annabi ya ɗaura shugaba wanda zai tura shi je ya yaƙi manzo Allah yakan zo da wasu tsari da wasu sharuɗa wanda da su ake aiwatarwa kamar yadda zamu duba hadisin nan na al-Imam Muslim wanda aka rawaito daga Buraida ibn al-Hasib al-Aslami hadisi ne wanda take mai tsayin gaske na tsarin yaƙi da kwamanda na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam duk wanda annabi ya tura shi a matsayin kwamanda da zai zamto hadisin buraida ibn al-husayb al-aflami wanda in har annabi tura kwamanda yaƙi to yakan ba shi wasu sharuɗa da wasu tsari wanda imam muslim shi rauta hadisin kuma hadisi ne sahihi duk wanda suke ce maka suna jihadi in ka ɗauko ka auna su sai kaga sun faɗi warwas domin ba su bin tsarin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar da a ce suna ƙoƙarin bin tsarin da manzon Allah ya zo da shi to da abu ne wanda ba musulmi ba wanda ma ba musulmi ba ma zai sake jiki ya huta amma sai mutum ya zo da sabon nashi tsarin ta san zuciya ya afka wa garuruwan mutane ya kashe wanda bai tare da shi ya yi abin da ya ga dama sannan an yi magana sai ce maka jihadi jihadi wanda wannan babban lamari ne ya jawo musulunci kyama ya jawo musulunci mummunan fahimta a cikin al'umma ya jawo musulunci mummunan kallo ya hanci tun da ka musulunta ka je wajajen yan uwanka ka gansu kai kaza kai kaza yace gaskiya ne yace abu ɗaya ne zan faɗa ina gode wa Allah da yasa na san musulunci kafin na san musulmai domin da musulmai na sani da ban musulunta ba yanda ya ga munanan ɗabi'u musulmi da cin amana musulmi da ha'inci musulmi da ƙarya wani abin da baka tsoro sai ma ya tabbata ya tara sufa ya zo da gemu ya ce baka haka annabi yake tukunna anan ne zai shirya maka zamba cikin aminci anan zai shirya maka siyasa anan zai shirya maka makirci anan zai yi kaza zai yi kaza yace to na gode wa Allah da ba wai innan na fara sani ba dan da su na sani wallahi da ba zan musulunta ba to wannan sun saba ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da kwamandan manzon Allah zai fita al-imam muslim yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza amara amiran ala jaishin idan manzon Allah ya daura shugaba akan yaki za a fita yaki ya baka komanda wanda zaka jagoranci yaki aw sariyatan ko kuma yakin sirri wanda ake ce masa sariya yaki aljaishu shine yakin gangane wanda za a tura takarda a sanar da ku sannan ku fito za a yaƙe ku manzo Allah zai sanar da cewa zai je yaki gari kaza sannan in yazo zai kewaye garin a sanar da ku cewa ga annabi ya zo za a kwan a garin sai an yi sallah an yi ji asubahi ba ku kira sallah ba in an ji kun kira sallah to garin musulunci ne ba za a ma afka garin ba kiran sallah kawai fa kiran sallah kadai in aka ji an yi to shi kenan to zai fi a zauna a gaisa da mutane a san abin da za a yi ba amma su wa'innan tsarin su ba haka ba ne sai sun shigo masallaci ba wayan kira sallah ba sai an shigo masallaci a ce ina limamin dan bid'a ne mushrikin banza kawai ka ga wuka fal ai Allahu akbar jihad jihad ka gaya min to wanda bai musulunci ya zai fahimce kuma wani addinin zai shiga me sallan ma bai tsira ba amma annabi sallama idan aka tura na farko in aka ce kai ne kwamandan yaƙi ausahu bi taqwallah abu na farko annabi zai ce maka to zo ina ma wasici ka ji tsoron Allah a ranka kada ka fita da niyan haushin wasu mutane ka fita da niyan tsoron Allah yaƙin nan da zaka je ka zaka je ta ne dan Allah zaka je ta ne ta farkin Allah ba dan kin wasu kabila ba ba dan kin wasu jama'a ba ba ko don wani fitina ya taɓa shiga tsakaninku ko rikicin aure ko rikicin gado ko wani abu ba na farko annabi zai maka wasici ya zamo yakin da ka je ka je ne lillahi fillahi ba ka je bane don wani son zuciyanka ba wani ganima ne ya kai ka ka ji alamun mutane ne gari ne masu wadata suna musulunci za ka yi baka musu bayani su fahimce ka amma sai kawai kana zuwa kawai ka afka musu ka kewaye su ka kakkashe su ka kwashe dukiyar su ka ce Allahu akbar wannan ƙarya kake baka bi tsarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan ma fa ana magana fa idan fa yakin fa ya kama ne da wanda suke suna shirin su yaƙe ko wani abu sannan manzo Allah zai ce uqzu bismillahi fi sabilillah idan kun nufi yaƙi ku je da sunan Allah kuma tafarkin Allah qatilu man kafara billahi ku yi fito na fito da wanda ya kafircewa Allah ba fa musulmi ba a'a kun ji anan man kafara billahi ku yi fito na fito da wanda ya kafirce Allah shi ma katilu ku yaƙe shi ne in zai yaƙe ku don gaba annabi sallallahu zai bayani ku yaƙe shi in zai yaƙe ku shi yasa wa'innan ayoyin da muke karantawan dalilin su akwai wanda ya ɗauki ayoyin nan a garin Bauchi ya musu fassaran gatari ya jujjuya su da cewa wai wai ayoyi ne da suka ce a yaƙi musulmi a kashe arne kawai a kashe duk wani arne kaza kaza to kaga wa'annan dole mu wanke musulunci mu wanke bayani gwargwadon fahimta na musulmi da yadda suke manzala ya ce musu ukzu wala taghullu ku yaki amma kada a cikin ku a samu wanda zai boye wani abu na kayan yaki domin abin da ake nufi shine za a yi a yaki wani mutum ya ga wani abu mai dan kyau ko zinare in ya shiga gida sai ya dauka ta aljihun shi in an dawo dai shi ya samu kuɗi kaga ba dan Allah ya je ba kenan wala taqdiru kada ku zambaci mutane kada ku zo ku ce musu da mu yi zaman lafiya da ku a yi sulhu tsakan dare kuma ku afka musu manzo Allah ya hana wannan wala tumathilu kada ku je ku sara mutane gunduwa gunduwa wannan ma musulunci bai yarda da kisan tamsil ba ka kama mutum ku yanka shi gunduwa gunduwa musulunci bai yarda da wannan ba sai dai in za a yi amfani da wancan famani ita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma da alaikum amma in ba wannan ba ba mutum bane ya zo ya muku don tozartarwa to ku banzo Allah musulunci bai da wannan ba wala taqtulu walidan kada ku kashe jariri to ku masu cewa ku ku yan jihadi ne waye koya muku kashe musulmi waye koya muku ku zo ku yi bombin din masallaci waye koya muku ku shigo cikin gari ku tattara kowa da kowa ku kashe shi ku ce wai ku kuna jihadi ne wannan fa ana maganan arna fa arnan ma masu yaƙanku amma wala taktulu walidan in yaro ne a cikinsu wanda bai balaga ba a kashe yaro in ji manzan Allah wa idza laqita aduwaka min al-mushrikeena fad'uhum ila salati kisal in ka same su su din ma mushrikan amma kuma Allah ce aduwaka abokin gaba to shi ma sai ka isan masa da abubuwa guda uku kowanne a ciki idan ya karba ka bashi na farko abin da annabi ya ce shine idan kun je shi ne sumaduhum ilal islam ku kira su zuwa ga musulunci fa in azabuka faqbal minhum kowanne ku ce musu to ku zo ku musulunta in sun yadda suka ce mun karɓa musulunci to ba ku da daman yin musu komai kun zo da niyan yakansu kun zo da niyan komai amma a lokacin sai kun ba su hanzari ku karɓa musulunci sannan bayan an yi wannan abu na biyu za ku nemi gidaddakinsu ya zamo gida ne na aminci wa musulmi sun yarda da wannan in sun ce ba su musulunta ba amma ya zamto akwai aminci tsakaninsu da musulmi gida ne wanda musulmi yana da dama ya zo ya huta ya yi kaza za su yarda da wannan in sun ce sun yarda to da ku basu abu na uku daga ciki shine in sun ce a to garuruwan ku da ku na ba da gandu za ku na ba wa gwamnatin musulunci kuɗi wanda za ana ɗauka a cikin gandun kowa jizya kenan idan sun yarda da wannan dukka su ma da abasu sannan idan suka yadda da wa'innan dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a bar su kuma ba za ku ɗauke su da niyyar da ku yaƙi ba sai dai idan sun ki suka shirya su yaƙe ku to wannan sai ku ce za ku yi jihadi da ku yi yaƙi da su amma wannan din ma fa kuma akwai sharɗan cika ayoyi na cika sharɗan jihadi yaya ake yin jihadin tukun shin ana yin jihadi da kani kawai yanzu ka jiran ka ya ɓaci kawai ka tsani gari kaza kawai kai kadai ka je ka buɗe su da makami ka fara yaƙi haka ake jihadi yaya tsarin jihadi yake dole jihadi sai da tsari na musulunci akwai sarki na musulunci wanda an mai mubaya baya ga nan kuma yanzu waye ne aka yi wa mubaya ku da kuka zo duk musulmin da kuka samu fa cewa kuka yi arne ne tukunne kuka fara yakin waye ne kuka mai mubaya shi yanzu wannan wanda yake ce a fita aje a kashe a fita aje a kashe din in an tambaye shi waye musulmi a sarakunan nan bai sani ba malamansa irin su sani rijal lemo ya ce sun ridda irin malamansa su mansur sokoto duk ya ce sun ridda wanda suka taimake shi a rayuwarsa suka masa rana irin su professor zasu shehu ya ce su ma sun ridda mu kan dama tun asali a wajen samu arna ne to waye ne ka yadda da shi balle kuma ka je ka yake waye ne ka yadda da shi sarki a musulunci sannan in kun haɗa an samu sarkin sarkin wani irin sojoji yake da shi wani irin sojoji yake da shi wanda za a auna a gani musulunci yaƙi ba zai zama wajibi akan musulmi ba sai akwai wa'annan sharuɗan shin ku nawa ne kaso ku ku nawa ne musulmi kun kai sulusun sojojinku sun kai sulusun sojojin arnan duniya yawa makaminku ya kai sulusun sojojin arnan duniya yawa ko ƙasa ɗaya mai kyau baku da shi wanda kuke da makamai baku da shi amma kuma wannan ana zaune cikin zaman lafiya wani shi ɗaya tsigigi mai mummunar kama ya zo ya tada hayaniya kuma ana kallon sai ce sam sai an je an yi yaƙi wannan al'amari abu ne wanda yake dole ran mutane ya ɓaci dole musulmi su tashi in ko ba haka ba ana zaune mutum ɗaya zai je ɗebo muku ruwa ya bijiro muku da fitina shi kuma ya ɓuya tun da yana kan dutse je a haule sakan muna kira da babban murya musulunci bai koyar da ta'addanci ba musulunci bai koyar da hayaniya ba bai koyar da rashin zaman lafiya ba abinda musulunci ya koyar shine a zauna lafiya matukan mutum bai shirya maka makami ba to karka ɗauki makami a kansa abu na ƙarshe da za mu rufe da shi a wannan waje shine ɗaya daga cikin fastoci wanda ya maganganu masu muni game da manzan Allah ba don kawai ba saboda ya ji irin wa'innan maganganu na shi wannan mutumin wannan mutumin wanda ya fake ya zo dinga karanta ayoyi akan membari ya dinga karanta ayoyi ayoyin da bai fahimce su ba kuma ma'anansu ba haka bane duk yanda Allah yake maganar muharaba tsakanin wanda ya fito da makami zai yaƙe ku da ku da za ku kare kanku shi kuma sai ya ɗauka ya juyar da ita a matsayin kawai Allah abin da ya ce kawai duk wani wanda aka adda shi in ba musulmi bane a ji a kashe shi a haka fa a garin bauchi ake so a tada wannan abin kwanan nan yaushe ne aka gama fitinan nan kwanan nan yaushe aka gama fitinan nan ka ebi matasa ka tura su cikin unguwanni sun je su da bindigogi an kama su kuma kai ne kai ne suka musu rijista sun je sun zo suna kashe mutane ba a gama wannan rikicin ba yana da kyau ita suna kula da irin wannan al'amuran ba a gama wannan fitinan ba ka zo da wani sabon fitina wancan karama ce tun da wasu ka ɓoye wannan kuma fa yana yi ne yana boyincin ɗinsa out sannan ana shiyarin ko ina idan har na kusa da shi ba su ji ba sai ku ji wasu sun bulla a wani lungu kuma malamin su kenan dalili shine ya musu umarni da haka kuma ba iya wa innan yake nufi ba akwai wa inda yake nufi asalin ta'addancin san muna nan zamu zo kai akwai wa inda yake nufi saka muna kira da babban murya lallai wa innan abubuwan kar ya zama an sa ido in har abin ta kama ne na ayi tsiye muna ba wa gwamnati shawara mun shirya tsaf a yi tsaye a zo a zaunar da shi ya zo ya nuna mana yadda musulunci ya ce aji ana kashe mutane haka kawai ba yadda za a yi mutum ya zo cikin musulmi ya kawo ta'addanci kuma a sa ido sai abu ya lalace tukunna ba ana ce wai wai shi ke na farko shi yasa anan kullum ya mun gode wa mai girma gwamnan Bauchi game da wannan sa mai mari da yayi dan an saba irin wannan abin farkon al'amarin nan tun a mulkin soja tun ba mi boyi aka kama wannan mutumin tun ba mi boyi daga lokacin da ya dawo ya dawo ne da ɗanyen kai kansa na rawa jal jal jal jal jal jal jal jal jal ya zagi wannan malamin malamin sa yi zala ya zagi malamin sa yi na duk malaman ya tsitsine musu suka je suka samu sarkin bauchi Allah ya ji karrai Alhaji Suleimanu Adamu suka ce to mu ga dai yaro ne ya yi hali na karnuka a ɗauki mataki akan sa kaza kaza sarki ya ce to a zemo shi aka yi magana da shi amma ya nuna bai ji ba ƙarshe hukuma suka sa aka kama shi aka kama shi kuma aka masa titsiye ya dinga bare-bare hukuma suka ce to daga yau ba a yadda ya sake sallah a masallaci ba ya je bude masallaci da sunan shi limamin juma'a ne ba a daura shi ba aka zo aka kama shi aka harba tiya gas duk wannan abun fa an yi aboci 1997 an yi a nan boci wani sakaci ne gwamnatocin baya suka bari har wannan da awon take yaduwa yanzu kuma take so ta tada crisis a garin bauchi a hau mimbari a dinga daukan waya a waya ana browsing din ayan qur'ani ya rike wayan yana to wakatilu wakatilu ma'ana yawa ku kashe su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan fasto bari mu kai masa sako mai dimi manzo Allah ba annabin ta'addanci bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabin zubda jini bane manzon Allah shine annabin da yafi kowa son zaman lafiya manyan magabatanka wanda suke sun yi karatu sun san komai ba su soki manzan Allah da zuda jini ba kai karamin hukumi kake karamin sani kake ya kamata fastotin masu bincike ka cewa kai jahili ne domin ba yanda za a yi baka ma san yanda za ka yi comparative tsakanin addinin ka da addinin musulunci ba kuma baka kana wa'azi baka ma san gaskiya ba har yanzu badan badan ni kake yi kenan wanda sun yadda an yadda arnan duniya ne amma me suka faɗa akan musulunci shin annabi makami ne yasa ya dinga kashe mutane ya kashe iyayen mutane tukunna su ma suka karɓi musulunci ya manta cewa qur'ani lokacin da annabi ya zo kul ya ayyuhal kafirun shi kadai ne musulmi manzo Allah ne kadai musulmi ya kira duniya duka suka zo suka yi imani da wani makamin akwai wanda zai ce manzon Allah a lokacin ya je da hoge a jikinsa bai zo da hoge ba maganganun yan ta'adda irin wannan na kan dutse kar ya sa ku kuma ku yi fushi ku hau kan manzo Allah ku zo ku tambayi maluma wanda kuna tare da su tuntuni kun san yanda abu yake in ba za ku yi musulunci ba ku zalunce musulmi dama Allah faɗa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum mun san da cewa da yawan ku akwai wanda ba su da adalci dan inda kuna da adalci ba yanda za a yi wani tsigigi mai mummunar kama ya zo yi magana kawai ya ɓata musulunci ku kuma ku rike maganarsa da wannan da ku yi hukunci manzo Allah wannan zalunci ne mu koma ‘yan uwa ku ji wannan bayani da zan faɗa shi ne ba wai zan je ga maganar alkur'ani ko hadisi ba manyan arna wanda duniya ta yarda da cewa su ɗin malamai ne sun yi rubutu an fassara rubutunsu daga littattafai yarurruka daban-daban domin ya amfanar da ‘yan uwansu kiristoci duk sun tabbatar da cewa musulunci ba da takwabi ta yadu ba ta yadu ne da kyakkyawan hali irin na annabi muhammadu wanda suka fara karban annabi suka yadda da nagartansa kirista ne kirista su suka fara taruwa suka ce manzon Allah kai nagari ne ko ma kiristan na jashi gashi na cikin sahih bukhari wanda shi da kansa yace a bawa manzon Allah mazauni a ba wa jama'ar annabi Muhammad mazauni addinin su laqad atahu namus alladhi ya'ti ala Isa alaihi salam annabin nan Jibril da ke zuwa wa annabi Isa shi ya zo wa manzon Allah wannan shaida ne na manyan gaggagaggan arnan farko shekara dubu da ɗari hudu kafin su najashi ya musulunta manzo Allah har ya masa sallah salatul ga'ibi a nan masjidil gamama wannan haka ya tabbata annabi ya masa sallah salatul ga'ibi na zaune a wajen da ke manzo Allah kawai yace wa sahabbai ku tashi yau babban musulmi ya rasu ba ba manzo Allah ya labari fa na zaune kawai yace masa ku tashi yau babban musulmi ya rasu yace mu kalli dan a masa sallah kuma aka yi sallah kuma sallan ta karbu wannan annabi Muhammad kenan idan muka duba ɗaya daga cikin manyan malamai masana tarihi al-mu'arrikh al-faransi Gustave Le Bon wanda ya faɗa a cikin littafin sa Hadaratul Arab shafi na 129 tun daga 128 zuwa 129 yana bayani wannan ba musulmi bane na bayanin yaya aka yi musulunci ya yaɗu a doron ƙasa yana cewa kad asbata tarihu anna al-adyana la tafridu bi quwwa yace tarihi ya tabbatar da cewa duk wata addini da kaga ta yadu in dai daga Allah ne ba karfi bane yake yada ta ولم ولم ينتشر القرآن إذا بالسيف بل انتشر بالدعوة yace ko alkur'ani ba da takwabi manzan Allah ya yada ta ba ya yada alkur'ani ne da zallan da'awa ya kira mutane da kyakkyawan ɗabi'a mun sani akwai da'awa da magana akwai da'awa da aiki da'awa da aiki yafi yawa a cikin kiran annabi Muhammadu ga al'umma bal intashara bid-da'wati wahdaha addini ya yaɗu ne da da'awa ita kadai babu maganan takobi wa bid-da'wati wahdaha ay itanakatu shu'ub saboda da'awa ne kadai dukkanin shu'ub dangogi akwai ash-sha'ab shine wajaje daban-daban amma an ce shu'ub shine wajen annakun shu'uban wa kaba'ir dangogi daban-daban duk sun karɓa musulunci ne saboda da'awa irin ta annabi Muhammadu ba da zara takobi ba wannan inji arne ne babban arne masanin tarihi shi ke faɗin wannan magana saka kai fasto ka ɓoye wukanka wannan dan ta'addan ba shi kake raddi ba manzo Allah ba in da kai maganan ka tsaya kansa jahili ne bai gane alqur'ani ba ya zo ibo ayoyi yace annabi ya ce a kashe mutane haka kawai wannan maganan ba za mu ba yanda za ka yi ka ɓata mana image na musulunci kana wucewa na kallon kana cewa kun gansu sun ce kashe mutane ba mu bane shi dai da yake wa'azinsa can da bakinsa ga wannan arnan yana maka raddi manzo Allah ba da takobi bane ya yado yace kamar abin da ya faru mu'akharan abin da ya faru a baya irin su garin Turkey irin su Mogol wanda alkur'ani ya yadu har cikin hindu zuwa ina da ina da ina da ina wanda ya ce har ya kai ga inda kawai a wannan wanda wannan labari ya bada dan kaɗan adadin musulman indiya sun fi musulman najeriya sun fi mutanen najeriya gaba ɗaya yawa saboda kyakkyawan da'awa irin ta annabi muhammadu mu tsaya irin wannan yace walam yakul alqur'anu أقل انتشارا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط yace yanda da ku san cewa addinin musulunci ba da takobi annabi ya yada ba yace yanzu annabi ya je kasan china bai je ba kuma sannan china nan yace yanzu qur'ani yana yaduwa fiye da kowane littafi a china a kasan china wa aka je aka kashe waye wanda ya je dauki makami ya kashe ashe fahimtar su wa'innan da kusar da musulunci zai yi ba ɗaukaka musulunci zai yi ba ba sake komawa ɗaya daga cikin manya-manyan arnan kudu a arnan yamma turawa kenan wanda ana ce mishi thomas carlyle shi ma ya faɗa cikin littafinsa mai suna al-abdal wa ubadatul butula wai jarumai na duniya da wayanda suka tsaya wajen su tabbatar da jarumta wanda suka yi aiki mazaje da ayyukan gwaraza kenan da ya zo magana ta yake cewa inna tihamahu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallama da ake yi بالتعويل على السيف في حمل الناس على استجابة لدعوته سخف غير مفهوم wanda suke tuhuman manzon Allah da cewa da takobi ya zare ya dinga kashe musulmai har suka karba musulunci yace wannan sukhfun maganganun banza ne ghairu mafhum ba wanda zai fahimce ka saka inda ka kwana dubu kana ce manzo Allah ma da takobi ya yada addini arna sun ma da sun ce maka ƙarya ne su da kansu sun gane cewa wannan aikin ba yanda za a yayyu wannan kawai miracle of god ne wannan abu ne Allah ne ya yi shi spiritually ba wani wanda zai zo ya ce wai ga da makami inda da makami ne kai ka san labarin Iliya dan mai karfi wani gari ne na Iliya dan mai karfi a yanzu ya zama har ana ma labarin hira ne an ce ma labarai tatsuniya ne amma kuma kasan an yi wanda suka fi ila dan mai karfi ka san labarin manyan wanda suka fi ila wanda Allah da kansa yana faɗin wasu mudan ladina jabu sahra bil wad wanda ana maka maganan duwatsu suke kwakulewa wa ila dan mai karfi to ina garin su ina suke ina labarin su ashe in har karfin yaki ne dahi a ce su ya kamata ga addinin su saka kai da kake cewa wai annabi takobi ya dauka da ita ne aka mamaye mutane ƙarya kake inda haka ne da sunan samudawa da yau duk addinin su muke don tsoron su amma ba wanda wanda yake addinin samudu nema ma ake a doron kasa babu su abin da yake cewa iz laysa mimma yajuzu fil fahmi an yashhura rajulun fardun sayfahu liyaqtula bihi an-nasa yace kai hankalinsa ya ƙi ganar da shi mutum ɗaya tak wai ya je ya zaro takobi ya ce ku jama'a ku zo zan yaƙe ku kuma ya nufi kansu kuma wai yaƙe su ya ce kai ƙarya ya ce ba wannan babu ma Allah ba zai turo ɗan adam bai zai turo mala'ika in dai wai Allah yana so a yaƙi ne sai turo mala'ika kawai mala'ika in ya zo ya daka tsawa wanda suka mutu suka mutu na rayayen suka gani su ce wallahi mun miƙa wuya amma da da yi dan adam ya zo shi kadai ya yi nan gidan ya yi nan gidan yace ba zai yi ba yace ba inda za a yi kuma yace ya za a yi bayan ya zo ne ya yaki mutane sai da ya gama tara mutane a dan kankanin lokaci ko bayan an yi imanin kuma sai kawai kawai da kansa ya cigaba da abin da ke gabansa yace an haka ne da ya cigaba da yakin kawai to abin da zamu gaya muku anan idan mutum ya duba albayan lima yashkilul afhan na Professor Ustaz Professor Doktor kenan, Al-Ustaz Doktor, Professor Ali Juma, Sheikhul Azhar As-Sadiq, wanda ya yi bayani mai faɗi shi ma a cikin albayanu lima yi afhan game da wannan kadiyar mai faɗin gaske. To da mu ji bayani daga ciki shine dalilan da ke tabbatar maka cewa annabi ba da zallan yaƙi ba ne ya tara mutane za ka ga cewa na farko daga ciki shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yaƙi tsakanin sariya sara da magazi da yaƙin da za a tara mutane gungu a fita kusan yaƙi 27 sannan da irin wa'innan abubuwan duka an yi amma gabaki ɗaya yaƙi da ake magana gaba ɗaya guda bakwai ne kacal aka gwabza ya fita har kusan an fita a tura a tura a tura har kusan tamanin har kusan tamanin amma cal guda bakwai ne kaɗai aka haɗu irin su Uhudu, irin su Badar, irin su Ahzabu, irin su Handak. Iya wa innan guda bakwai ne aka haɗu. To yakin nawa aka yi. Sannan abu na biyu, duk wanda annabi yake yaki da su ba wasu kabila bane yan uwansa ne. Bai yaki kabilan a kabilan irin su Rabi'a da Kahdan ba. Mudar Quraysh su yake yaki da su. Bai je ya yaki da wasu ba yan uwansa. to abin tambaya yaushe annabi ya tsallake ya je wani kabila din ya kamata iya ƴan uwansa yanzu za ga su suke addini to Allah bai haka ba kuma kuma in ya zo dan yakin ne he kawai tsaya na ƴan uwansa ai ƴan uwansa zai nemo su tashi aje a yaki wasu wajaje sannan tun yakin da annabi ya yi har ya bar duniya wanda aka kashe dan kasan annabi ba kashe mutane ya dinga ba da kashe zubar da jini bane mushrikai gaba ɗaya mutum 112 aka kashe gaba ɗaya musulmai ne aka kashe mutum 139 gaba ɗaya in ka haɗa adadin mutum 251 ne gaba ɗaya har annabi bar duniya wanda a rana ɗaya a rana ɗaya moto takan tanike mutum dubu a nan Najeriya ɗan karamin gari za ka ji an ce moto tirela ta manta ta yi kasuwa sai ka ji an ce wani ma an same shi a ƙarƙashin tukunyan ƙosai ya mutu to moto ta tirela ta yi cikin kasuwa sai da babu tsari duk wannan mutuwar da ake yi gashi gashi gashi idan muka ce za mu dinga kawo dalilai to dalilan ba su da iyaka amma a takaice dai daga nan za ku fahimta cewa shi wannan mai kira zuwa ga ta'addanci da yake so ya bata fuskar musulunci fahimtarsa ce dakta dutsen tanshi fahimtanka ce na koyar da mutane a je a ɗauki makami ana kashe musulmi ana kashe mutane kawai abin da ya sani ce maka ce kashe musulmi tunda musulman ma kace sun ridda sun ridda la sun ridda kuma malaman ka kace sun ridda kaga ma na zo da kashe wa intan arnan su ma hadda su da hada kenan yake ganin ya samu dama ka ba shi kofa da zai zo ya yaƙe mu to karya yake ga manyan arnan da ke gabansa sun karyata shi manzan Allah sallama bai yaƙi kowa ba inna ma annabi sallama ya kare ta'addanci ne ya hana a zalunce shi kuma dama wannan haka yake tsarin Allah Allah ya taimake mu wanda gobe za mu tashi akan irin wannan maganganu sanan da yawa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sadakallahu lazim.
sai mu amsa tambaya a ɗan gurguje tukunna saboda in Allah ya kai mu gobe sai mu ba da lokacin da za a amsa tambayan sosai na
Assalamu alaikum. Ah, Mai tambaya na farko mala yana tambaya game da al'arshin Allah. Ya tambaya al'arshi a ina take.
na Hmm.
an ji tambaya al'arshin Allah a ina take al'arshi kamar yadda kowa ya ji Allah yana faɗi cewa al'arshi ɗin nan dai na Allah ne kuma fahimtar ma al'arshin malamai sun yi saɓani wasu sun ce al'arshi kawai majaziyin abu ne ba wai wani abu ne da za ka gan shi a ajiye kamar yadda za ka kujera ko wani abu amma malamai duka sun tafi akan cewa an an ce al'arshi kawai wani irin mulki ne na ubangiji wanda shi ya barwa kansa sanin me yake nufi da shi amma yana sama ne ba sama na ɗaya ba ba sama na biyu ba kaga ba sama yake ba kenan yana saman sama ne domin inda a ce sama yake sama na ɗaya to kaga za mu ce al'arshi na sama na ɗaya to shi al'arshi shi kaɗansa ya fi duniya ɗin nan guda bakwai baki ɗaya wanda wannan a duniyoyin ba duniyar mun nan ita ce ƙarami hatta a wajen malaman geography za ga duniyar mun nan ita ce ƴar ƙarama wai sun ce sun gano wata duniyar ma sabuwa a yanzu sun ce wannan duniyar in aka jefa duniyoyin mun gaba ɗaya wallahi ta yi su ta kai ko- ko ko biliyan nawa ne sai kawai kaga Allah ya ta kure su ne hankalinsu ba zai taɓa karewa ba da su yi ta hauka har sai sun kare dan kana bibiyan su a tashoshin su zaka ga an ce wai an samu wani kashin kifi wannan kifin ana tunanin kashin ya kai shekara miliyan biyu ko a ce maka an samu wata taya gangarama ta kai shekara dubu miliyan ɗari shida haka na ga Allah yana ta kura hankalinsu kawai saka to al'arshi abu ne wanda hankali ba zai kayyafawa ba shi dai kawai al'arshi yana nan a saman saman sama ne Allah ya taimake mu na'am
Assalamu alaikum. Wannan yana tambaya ne akan shin malam ya halatta a haƙƙin sharifai jikokin manzon Allah su saba wa Allah kamar yin zina?
To, a haƙƙi na sharifai ya halatta a haƙƙin su saba ma Allah. Ana iya samun sharifi yana aikata sabo na Ubangiji, domin Allah bai yi alkawari a kan cewa ba za su yi sabo ba. Kamar yadda mu ma Allah bai alkawarin dami sabo ba ma ya alkawarin zai yafe mana. to ya alƙawarin zai yafe musu innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera sai dai babban hadari mutum wanda yake ganin kamar na intisabi da jinin manzon Allah sai kuma ya shiga raina annabi to Allah zai tube shi ya masa dardu kamar yadda aka yi wa dan annabi Nuhu dan duk girman ka in dai ba kai sayyidina Hassan da sayyidina Husaini bane to mahaifinka bai kai annabi Nuhu ba. An fahimce ni, in dai kama sai suna Fadima ba ne mahaifinka bai kai annabi Nuhu ba. Amma annabi Nuhu ɗansa da ya yi abin da ya yi Allah ya ce laisa min ahalika innahu amalin gairu salih. Saka to gaskiya a yi takatun san da Allah ba a wasa wa Allah ko a ce maka in ka ji ana ce maka sharifi ne to ka gode wa Allah. La'alla kyakkyawan zaton nan Allah ya tabbatar da shi ranar tashin alkiyama. Don Allah ya kiyaye dai. akwai hanyoyi na tabbatarwa kaga in bai tabbata ba kuma ya a fada garari saka sai mutum yayi kokari idan ya ji an nasarta shi da manzon Allah ya tashi ga ka ya gode wa Allah ya kwaikwayi manzon Allah shi yasa da ga da yawa wasu daga cikin bayan Allah boye ma nasabar suke yi duk da cewa abu ne da ya kamata alfahari da ita amma sai su yi ta boye ta tun daga zamanin manyan bayan Allah din tun daga zamanin Abbasiyawa an samu irin su eh, Muhammad nafsu zakiya yayansa sun yi ta ɓoyewa irin su abdullahi kamil 'ya'yansu shi yasa ma da yawa wasu ma aka rasa nasabarsu sai da ɓoyewa saboda tsoron fitina fitina kala biyu imma fitinan masoya su ruɗe ka su halakar da kai imma fitinan hukuma ta zalunce ka dan ta kana da kusanci da annabi ta cutar da kai to wannan yasa suka dinga babboyewa ƙarshe kuma wasu ma suka yi da amfanin sigar tsoron duniya yanda irin wayan abu yake faruwa amma lallai in an ce wannan sharifi ne yana da alfarma a wajen Allah na da alfarma wajen manzo Allah kuma koda yana da sabon Allah kai a matsayinka na wanda kake masoyin annabi ba umarninka ba umarce ka da ka dauki cutar da shi ba sai dai in kai alkali ne don tsaye da shari'ar musulunci to aka ce shi sharifi ne aka zo aka same shi yayi abin da ya zama na tsaye da shari'ar musulunci in bulala 80 ne musulunci ta ira ka masa in dari yace ma za ka yi masa duk abin da musulunci yace ayi za ka masa an fahimta alfarma ba ya dauke wa mutum hukuncin musulunci Allah ya taimake mu.
Na'am. Tambayar shi na gaba yana tambaya eh, menene ake nufi da wakafi? Wakafi.
Wakafi shine mutum yayi wani abu na amfanar da al'umma ya barta dan Allah. Imma ka gina gida ka ce wannan gidan ka ba shi wakafi wa Allah ne. Duk wanda zai zauna kawai dan Allah zai zauna. Wakafi kenan. Amma suna nan daban-daban akwai irin abin da ya shafi a wakafi akwai umra shine ka ce wa mutum na baka wannan abin matukan kana da rai wannan ka bashi ne umra shi za ka yi ka bashi yau gobe mutu shi kenan ita kuma wakafi za ka yi shi ne kamar da ana sayan alkur'ani a kai masallaci a ce wakafi dan Allah to ya kamata a nan ba kur'ani yanzu ya kamata ana saya ba a Najeriya ana neman yadda za ka haɗa matatan bohul ma'unguwa guda ka tona musu ka kawo musu don ƙur'anin nan kai ma ba karanta kake ba mutum bai ci abinci wani ya buɗe ƙur'anin ma ya ga ruwa ruwa idan shi saka in ka gina mutum ya samu ruwa mai kyau ya ce hala sai je ya aiki da rana dai sai ƙur'ani din ya zo aje a gidan shi saka ana duba abubuwa masu amfani ana yin wakafi da su amma yanzu zaka ga wak- bayar wai sai ce Allah sauke Ah, tambaya na gaba yana tambaya menene hukuncin wanda ya kore hadisai baki daya sannan ya ce dukansu ƙarya ne. Mm.
mutum ya tara hadisai ce ƙarya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda ya karanta hadisai ga baki daya ai wannan kai tsayar da domin akwai mutawatiran hadisi hadisi idan ka karanta mutawatiri ɗaya yake da ridda yaya ka gamsu da qur'ani bayan ka karanta hadisi duk wanda ya ce maka ya gamsu da Qur'ani bayan ya karanta hadisi to yazo ya zauna tambayoyi suna nan guda bakwai kadai wallahi bai ishe sha ba tambaya na farko shine Qur'anin ta ya zo maka yanda hadisi ya zo a hannun wanda suka kawo hadisin a hannunsu aka samu alqur'ani na farko kenan saka in ka ce ƙarya ne suka yi hadisin gaba daya to Qur'anin ma ka ƙaryata shi domin kai ba annabi bane ba maka akai wahayi ba su zuwa suka yi da wannan na farko kenan sannan na biyu shine ƙur'anin za ka karyata ta da kanka za a kawo maka aya balo-balo a ƙur'ani wanda Allah ya ce a yi a kawo maka wanda ta ce a bari kamar da bayanin wanne ne ka fahimta wanne ne karya wanne ne gaskiya za a kawo maka labari wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne a labari ka san labari daban da umarni misali a nan Allah zai ce maka فإذا هي حية تسعى لوكتين دا النبي موسى يدا سندا يتي غاتا نان تا زما maciji nan kuma Allah ya ce ka annaha jannun walla mudbiran nan yace kuma iska wanne zaka dauka a ciki wanne ne gaskiya wanne ne da abin ga maka tambayoyi da kanka zaka gane cewa fa qur'anin nan ba zai fahimtu ba sai da maganar manzon Allah sannan kuma zaka mana bayani ta yaya zaka gane qur'anin dan za mu tambaye ka in ka ce mana mani ne ya fassara maka to shi malamin ba mu yadda da shi ba shi ma shi ma shaidan ne bayan da za a yi shi malamin ka mu yadda da shi mu kare ta manzon Allah abin gaskiya ne malamin ka za mu gaskata annabi da ya zo da qur'anin kuma shi ya ce ma'ananta kaza ne ka ce karya ne to malamin ka shi waye ne malamin ka ba mu yadda da shi ba sannan za mu tambaye ka shi kan shi maganan sallah zakka azumi aikin hajji za mu maka tambayoyi duk abin da Allah ya ce a yi mun tambaye ka Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakka to ya ake bada zakka ya ake a bayar a qur'ani zaka je ka samu ya ake a yi sallah a qur'ani zaka samu in ka dauko ayan can da nan da nan ka hada in tambaye ka Allah kuma ya kafirta ka da wannan don qur'ani bai yadda ka ɗauko na can da nan ka haɗa ba kai a waye shi ma nassin alqur'ani shi ma na na cin alqur'ani tunda in har mutum ya zo da qur'ani sai mu yi shiru ma mu kurmance maka da qur'anin kai za mu yi magana saka duk wanda yace bai yadda da hadisin manzon Allah ba gabaki daya to dai iya yarda akan wannan kalmar kuma ya sani cewa shi bayi wani abu na musulunci domin Allah da ya turo annabi cewa ya ku yi koyi da shi me ya gaya mana cewa da karkana lakum fi rasulillahi iswatun hasana to ya zamu yi koyi da shi din sai a ba mu labari yayi kaza da kaza da kaza to kai baka koyi da shi ba kai kana nan kawai a bayan fage kana bayan fage ne saka wannan son zuciya ne da yawa kuma jahilci ne wasu kuma son zuciya ne Allah ya taimake mu insha Allah za mu tambaya na ƙarshe Na'am.
Eh, yana tambaya ne akan yadda ake koyar da Qur'ani a islamiyu da sauran da sauran littattafai na musulunci amma me yasa ba a karantar da taura da injila
to ai attaura da linjila ba zamanin su bane yanzu zamanin alqur'ani yanzu yanzu kuwa ko ko, ko talabijin ka bude zaka na ganin ana bayanin Jonathan shi dai kaga ana bayanin Buhari ko Jonathan shugaban kasa ne shi ma ko ko ko in buga misali da baban gida ba shugaban kasa bane a to amma ai magamin kujerar ce annabta ce to yanzu annabtar ta manzon Allah ne a zamanin manzo Allah ma a- a- ka ɗauko wani tashi kana karantawa a taura da linjila alamu ne ma baka gama yin imani ba manzo Allah yana faɗin cewa wallahi law anna Musa wa Isa hayyani lama wasi'ahuma illa tibai da annabi Musa da kansa na nan da Isa na nan sai sun bi ne in ba su bi ne ba Allah zai watsar da su saka biyayya manzo Allah wajibi ne a islamiyya ba wani maganan a karanta a taura ko zabura a bar mutane su karanta alkur'ani in sun iya wanda ya zai je nemi zabura ko linjila don wani faɗaɗa karatu ya je nemo illan ma ina zaburan gaskiya din babu ita ko nan qur'ani yake gaya mana da suka caccanza ta ita qur'ani ne kadai take nan daidai amma wani zabura wani linjila wani attaura sai dai a duba dai wanda a cikin sa babu barna sai a ce an yi imani da shi amma kuma ba a san mutum ya karyata in ba shirka bane karara ya bayyana in aka ji an karanta aka ji an ce an yi kaza to he in kana da ilimin ka san qur'ani ya ce kaza ba haka bane kaman wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum irin wannan sai kaga sun ce an bankara annabi sai wannan kace ƙarya ne amma in baka san bayanin qur'ani akai ba ba ƙaryata su dan da kai ƙaryata wahayin da Allah ya yi mu wani annabi Allah ya taimake mu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن شاء الله دي تفسير موضوع عن جمعة ذا مرفيشي إن الله يدى الله تمكيمو الله بيام قوة بكاتن سنة الخير du yan uwa da suke wannan waje Allah biya mu kowa bukatun sana alkhairi wanda suke tare da mu da kyakkyawan zuciyarsu Allah ya san su a duk inda suke ko Allah yana da bukata Allah biya masa ka sa an gafarta mana an yafe mana an kankare mana zunuban mu an yanta mana daga cikin wutan jahannam kwamiti da suke tsayuwa akan wannan gudanar da wannan tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi ba za mu manta da su a addu'o'in mu ba yan uwa da yawa wanda suke ta turo neman addu'a daga cikin Najeriya da wajen Najeriya kowa muna sa shi a addu'a kuma a karanci kulhu da niyan sauka alqur'ani kowa Allah biya mishi bukatunsa bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad ولم يكن له كفوا احد ربنا اتنا في الدنيا حسنه matuka da satul fati hadiya ga malam mashaka da musa da dukkanin shehunanmu da dukkanin iyayenmu da dukkanin magabatanmu bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala ما سبقنا سرعك بالحق ولا عادي إلى صراطك المستقيم ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله